من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة آه، أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na gwamnati gida mai girma hakimin damba yau uku ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan uku 2024 gregorian calendar bayan da allah maɗaukakin sarki ya ja hankalinmu a cikin wannan sura mai albarka surata ibrahim cewa akwai waɗansu mutane da allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima amma sai suka canja wannan ni'imar da kafirci maimakon su gode wa allah maɗaukakin sarki sai suka koma cikin kafirci kuma su tare da sun yi amfani da ni'imar allah suka watsar da ita don haka a sakamakon haka sai zama karshen lamari sun dauki mutanen su sun jefa su a cikin halaka shi ne shiga cikin wutan jahannama kuma daga cikin canja ni'imar allah da suka yi shine sun dauki gumaka abokan bauta ko ababen bauta koma bayan allah maɗaukakin sarki don haka wadda ni'ima da allah maɗaukakin sarki ya basu sai ta zama jin daɗi ne na a ran gidan duniya ba koma su ita ce za ta koma wuta don haka musamman mutanen baka a wani lokacin da aka saukar musu da wani littafi shine alkur'ani wannan matsala ta faru da su so allah bada kudi sai ci gaba na bayani inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim kulli ibadi alladhina amanu yuqimus salata tunda wayancan mutane sun canja ni'imar allah ta zama kafirci to ya muhammad ka gaya wa bayina wanda suka yi imani cewa lalle-lalle su tsaye da sallah kuma lalle-lalle su bayar da zakka a cikin dukiyarsu cikin abubuwan da muka arzuta su da shi sirran wa alaniyatan a asirce da kuma a fili min kawai ayyate yawon tun kafin wata rana da wadda za ta zo ta la bai'un fihi wala hilal ranar da wato kenan babu ciniki a cikinsa babu abinda za ka iya fansan kanka da shi ka ba abinda za ka bayar wato kenan ka fahimshi kanka da shi sannan kuma babu wata abokantaka wanda za ta iya amfanar da mutum a wani lokacin inda a lokacin za a kullata ta haka sai zama umarni ne na allah madaukakin sarki da ke cewa ka gaya wa bayina yanzu da ya ce kulle ibadi ka gaya wa bayina kaga akwai dan gadara gadara bayina ya ja su jikinsa kenan ko bayan allah maɗaukakin sarki to waye ba bawan allah ba har su inda suka canja ni'imar allah ta zama kufran da bu'allu kama darar bawar su ma bayan allah ne kowa bayan allah ne amma yawanci islahi na alkur'ani idan zai yi magana akan mutanen kirki sai ce ibadi wa ibadun rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idza qadabahum allah wa idza qadabahum aljahiluna qalu salama kaga wannan bayan Allah ne kuma sai ya faɗi sifofin su gashi wa kulli ibadi ya kulli lati hiya ahsan kaga bayan Allah ne da kirki ko yawwa to saka inda kaji Allah madaukakin sarki yayi amfata ibadi bayina to yakan ambaci mutanen kirki ne amma in kaji yayi maganan abid ko in aka ce abid su ma ai bayi ne to yawanci an fi amfani da abid ga bayan Allah masu taurin kai ibad ga bayan Allah masu bin Allah madaukakin sarki don haka kenan akwai tsari da Allah madaukakin sarki ya tsara shine ya ba wa dan adam wato kenan wata kudura ta musamman irin yayi abin da ya ga dama din nan amma kuma tana da limitation saboda haka a cikin iyaka limitation din nasu zai taurin kai ko kuma ya bi tsarin Allah madaukakin sarki tsari guda biyu ne akwai manhajin Allah akwai manhajin shaitani to wanda zai bi manhaja ta Allah madaukakin sarki cikin al'amuran da yake da ikhtiyari yanzu misali mutum yana da ikhtiyari ya dauki kudin sa dubu ya sai aibin alkhairi da shi yana da ikhtiyari ya dauki kudin sa dubu ya je ya shedanci da shi to wanda ya yarda a cikin abu amma akwai abubuwan da baya da ikhtiyari da zaka misali rashin lafiya in ka zo maka ta zo maka bayan da ka iya talauci in ya zo maka ka zo maka bayan da ka iya ko kasantuwan ka fari ko baki babu yadda ka iya ka tantuwa ka gajere ko dogo babu yadda ka iya akwai abubuwa da suke beyond control na dan adam wannan ana kiransa wato kenan jibilli haka Allah halicci mutum da shi amma cikin abin da zaka iya din to sai kaga waɗanda suka yadda su bi Allah cikin wannan su da ake kiransu ibadar rahman su ne Allah ke magana a kansu wanda kuma cikin abin da su iya suka ki za su bi can to waɗannan su ne wata kinan bayan Allah wanda ba sa bin tsarin Allah ba madaukakin sarki to su ba da su ake magana ba yanzu a cikin mutanen kirki Allah ba madaukakin sarki yake magana mutanen kirki yace a gaya musu allazina amanu wanda suka yi imani kenan yuqimus salata su sai da sallah ai ma'anansa akwai takadiri na lamu li yuqimus salata wato kana am umurni lalle su sai da sallah Allah madaukaki ce a ce musu sai da sallah me yasa za su sai da sallah saboda muhimmancin sallah inna salata qatruha azimun wa babuha kusabiha ulum saboda haka tana da muhimmancin gaske dan haka Allah madaukaki sarki yace a gaya musu su sai da ita sanawa yin fiko su yi infaki shine su ba da zakka sirran idan nafila ce ta taɗawa'i za ka ba da dubu biyar dubu goma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata daga cikin mutane da su yi inuwar al'arshi akwai rajulun ta saddaka bi kalimatin fa'akfaha ta saddaka bi sadakatin fa'akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu mutumin da zai ba da sadaka amma zai ɓoye har hagunansa ba ta san abin da danansa ta bayar ba saboda haka aka ce idan mutum zai bada sadaka idan dai sadakar nan ta dawa'i ne ba zakka ce ta farilla ba ya bayar da ita sirra a asirce me yasa haka saboda wato kenan gudun riya kar ta shiga ciki kar ta shiga ciki tunda yayi dan Allah ne to ya iya kokarin sa ya tsare dan Allah din wa man lam yazid an hawdihi bi salahihi yuhaddam idan baka kiyaye haika ibadar ka ba shaitan zai iya taimaka wajen rusa ta sadaka haƙƙin ka ne abinda kai na aikin alkhairi ka kiyaye shi har ya tabbata aikin alkhairi da aka kace su yi sirran wa alaniyatan kuma su bayar wa to kenan wannan zakan a bayyane ita ce in zakar ta farilla ce zakar ta farilla ana ba da ita a bayyane saboda dalilai guda biyu ko kuma sama da biyu dalili na farko ana son ka zama kuduwa ga sauran mutane in aka duwa da ya dauki zakarsa ya bayar dama kuma ta farilla ne dole ka sai ka bayar to wani ma sai ya zama ya yi koyi da kai shi ma ya dauka ya bayar wani ma ya dauka ya bayar yanzu ka zama wata kenan kuduwa wata kenan akan wannan sau da haka yana da dalilin da sa ake so a bayar sannan na biyu shine cewa mutane su san cewa kai din ba mai cin zakka ba ne hakin allah ka ɗauka wato kenan ka bayar to mi amma menene dalilin da sa allah ba da kuke sarki yake ribanya sallah da zakka saboda muhimmancin su wato kenan a rayuwa musamman rayuwa ta addinin musulunci kuma suna bukatan wato kenan su su biyun suna bukatan wato kenan sacrifice mutum zai bada lokacinsa zai bada gangan jikinsa zai bada dukiyansa zai bada duk sun kunshi wa'annan musamman sallah in ka lura ta kunshi rukunan musulunci guda biyar akwai shahadatu Allah ilaha illallah a cikinta akwai wato kenan zakka a cikinta saboda zaka bada lokacinka akwai hajji saboda zaka koma zuwa gurin Allah madaukakin sarki akwai azumi saboda zaka kame bakin ka kame kaza kaza kaza da sauransu akwai irin wayannan yan sifofin a ciki ita ma zakka tana da wayannan abubuwan da suke wato kenan masu muhimmanci da haka Allah madaukakin sarki yake raba mai sallah da zakka a mafi yawan wato kenan ayoyin alqur'ani wannan shine dalilin da yasa sayyidina abubakar Allah madaukakin sarki ya yarda shi duk wanda suka ce ba za su ba da zakka ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai na yake su laukati lanna man faraka bayna salati wa zakati Allah ya hada sallah da zakka a guri da wani yace zai sallah amma ba zai ba da zakka ba ce za mu yake shi saboda haka Allah madaukaki sai ce a gaya musu su bayin wayancan sun saukar da mutanen su gidan halaka ko baddalu ne mata Allah kufar wa alukum hum daral bawar to bayi na kuma daga an ga musu su sai da sallah su bada zakka don haka kenan ashe al'amar sallah al'amari ne mai muhimmanci in ka lura dama Allah ba da kuke karke ki cewa ni fa ban halicci ƴaƴan adam da aljannu ba sai dan bauta a cikin bautar nan kuma sallah ita ce kan gaba da zarar mutum ya musulunta ya yarda zai yi musulunci to sallah fa ita ce babba sallah ita ce babba don haka shi yasa take da muhimmanci kuma ɗayan biyu ne ko ka yi ka samu sakamakon ka ranar lahira mai kyau ko kuma ka ƙi a mai da kai ranar da labai umfihi wala khila babu wato kenan abinda za ka bayar ka fanshi kanka ranar da za a ce wadda almujirmu la yaftadi min azabi yawma idhin bi banihi in ya rasa kuɗi ya ga wuta zai shiga zai ce Allah maɗaukakin sarki ɗan nan nawa na baka shirya kyale da shi a kai shuta ɗan sa da cikinsa ku duba yadda mutane suke hayani a kan ‘ya'yansu wa sahibatihi wa menene wa akihi matarsa ya ce Allah a ɗauke ta kona ta ne kyale ne kaninsa uwa ɗaya uba uwa ɗaya uba ɗaya kowa zai ce a ji a kona shi shi a tsallakar da shi wa fasilati allati tuwihi dangin sa gaba ɗaya kaka kafin su na uwa da uba wanda suke taro shi in matsala ta faru duk su zo su ci a kansa wallahi ce duk a kone su shi yanzu kai wa ban fil abin jami'a duk duniya ma zai bada ko wasu mai bi sai ta tsaidar da shi to Allah madaukakin zai ke cewa nan ranar fa tana zuwa ko dai ka yi ko kuma ranar tana zuwa tabbas wato kiran babu abin babu abin a cikin da wala kilal babu kuma wato kiran alkulla alkulla alkulla shine abokantaka ko yawwa kaman kulla a ce kilal kulla a ce khilal wato gidan babu abokantakan da za ta sa wani da ta dadi wani je kawo ka ya kawo ka ya tsallakar da kai babu wannan sai dai yadda Allah madaukake sarki to mu je malam الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله أكبر الله أكبر كنت الله الذي خلق السماوات والأرض mun shiga wani sabon babi yanzu ana sa nuna mana wato kenan kudurar ubangiji da kuma wasu kaɗan daga cikin sifofin ubangiji allah wanda zai kalaka samawati allah shi ne ya halicci sammai mana wata kiran sama ta ɗaya da ta biyu da ta har yi zuwa wata kiran ta ƙarshe allah shi ya halicce su yana daga cikin aƙidar da ya kamata ce musulmi ya sa a cikin zuciyarsa allah ne ya yi sama wannan kuma musulmi ba arde ma ya da wannan wala yanzu an tamman kalaka samawati allah ya kunan allah don haka allah ba da kuke sake shi ya halicci sama wal arda shi ya halicci kasar da muke takawa a cikinta ko kuma abinda zai tabbatar farko da wannan shine qur'ani ya tabbatar da wannan duk duniya ba a taba samun wani kafirin da ya inkarin wannan ba musulmi kan dama mun yadda ko amma kafiran ma ba taba samun wani wanda ya ce wala ba haka bane zai kawo wanda ya ko kuma ya gano ko binciken zamani ya gano cewa ashe dama saman ma ba Allah ne ya yi ta ba ga abin da ya yi ta ko ba haka ba ba taba samun wasu kenan wannan ba wa'inda kafircin su yi zunzurutun karfi ma sai su ɓoye suna Allah sai su ce neta yawwa bara dai su faɗa ba amma dai kuma dai ba su musa ba wa an zala ma'an Allah maɗaukakin sarki shine ya saukar da ruwa mina sama'i daga sama fakar da bi mina samarati ya fitar da wato kenan ƴaƴan itaciya da shi wannan ruwan da ya saukar daga sama din ba don kawai sai zama rizqan lakum abinci ne a gare ku Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ya zama abinci a gare ku wa sakkara lakum fulka Allah ba da kuke sarki shi ya hore muku wato kenan kwalakwale kwalakwale Allah ba da kuke sarki shi ya hore shi yana yawo da tijira bihi da tijira fil bahar ko don ya zama an gudanar da shi ya tafi a cikin ruwa ku dauki kaya ko alai hawa alal fulki tumarin ku dauki kanku ku dauki kayanku kuma ya tafi akan ruwan kuma ya kai ku inda kuke so kwalitar ba za a kawo zamani an ci gaba an yi wanda zai rika tafiya ba da inji an yi wanda zai dauki dubban mutane an yi wanda zai dauki kayayyaki an yi wanda zai dauki kayan da suka fi cikin masallacin nan kaya a ta jibgawa a ta jibgawa a ta jibgawa wata da watanni ana lodawa sana a ɗauka ya ja kuma ya kai duka allah maɗaukakin sarki shi ne ya kore inda allah maɗaukakin sarki bai yadda da haka ba za ta faru ba kuma kaga inda a ce ba za ta faru ba da wato kenan rayuwa za ta zama kunshi a gare ku yanzu kayan da jirgi ke dakowa misali daga amerika yau nan da su ko daga ingila ya nan da su ko daga nan ya tafi da shi can da sauransu aka ce jirgin sama ne zai ji da wato kenan ba karamin wahala za a sha ba amma shi wannan zai lauda abin da jirgi goma za su lauda ko jirgi ishirin za su lauda a lokaci ɗaya kuma ya ja kuma ya kai inda ake bukata saboda haka wannan yana cikin ni'imar Allah madaukakin sarki duk wannan yana faruwa ne bi amrihi da umarnin Allah madaukakin sarki idan Allah ya da haka sai ta faru wa sakkara lakumul anhar Allah madaukakin sarki shi ya hore muku wato kenan koramu da koguna za ku dubi ruwan su za ku sha dabbobin da suke kuke amfani da su za su diba za su sha bishiyoyi da suke kewaye da su za su sha su kasa za su tsotsi ruwan sannan za a ba ku dama ku sa wata kenan abinan ku jawo ran ku kawo tudu ku zo ku shuka shinkafa ku shuka alkama ku shuka masara ku shuka duk abubuwa duk wannan dan amfanin ku ne Allah madaukakin sarki shi ya ba ku wa sakhara lakum ash-shamsa wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan-nahara
sana Allah madaukakin sarki sakara lakum shamsa wal qamara shine ya hore muku wato kenan rana shine ya hore muku wato kenan wata rana da wata Allah madaukakin sarki shi ya hore muku su menene ma'anar horewa ya zallala su su yi aiki dan amfanin ku yawa in rana ta ga dama ba dan horewa da ubangiji ba yanzu tsakaninmu da ita akwai kilomitoci ko miliyoyi mil miliyoyi in ta gada ma sai ta tafi abuja ta yi sai mu da ta tafi kaga komi da komi konewa zai komi da komi konewa zai hatta gina nan nan duk konewa za su rushe amma allah ba da kusurbi ya yi taskiri ɗinta sai ya ajiye ta a gurin tana ba mu ranar tana ba mu zafin tana ba mu hasken gwargwadon yadda muke bukata haka kuma shi ma Allah wadda wajen zarki ya hore wata shi ma an ajiye shi daidai inda amfanin da ake bukata ya yi mana shi ne abin da zai yi din ya gada ma za a iya tafiya ya tafiya da kuma gudunsa ranar ma za ta iya tafiya ta gudun zo rana a ce babu ita kwata-kwata sanyi ma gaba ɗaya kashe mutane ne gaba ɗaya idan babu wannan ranar in kuma ta matso kusa shi yasa duniyoyin da suke kusa da rana ba za ka taba saba rayuwa akan ta ba makiri babu rayuwa akan ta wannan duniyar toka ce kawai saboda komai da yake cikin ta kawai a kone yake babu rayuwa venus duniya ce wanda ke babu dan adam da zai iya rayuwa a kanta idan ka ga dan adam ya rayu sai dai akan wannan duniyar tamu ko kuma wadda take gaba da duniyar tamu to saboda haka Allah madaukakin sarki shi ya fore wa'annan da rana da wata sai ce kuma da'i baini abinda ake nufi da da'i baini in an ce da'abu shine wato kenan al'ada da ɗabi'a na yanayi in an ce da'ib abin da yake tafiya akan abin da ya saba yau haka yake gobe haka yake jiwe wanda yake da continuous program kullum yana kan wannan tsarin kullum yana kan wannan tsarin yanzu yaron da kullum yake zuwa makaranta za a ce da abu a zihabu ilal madrasa idan ma da tayar sai a ce daga cikin ɗabi'arsa karfe kaza kullum yana ofis ko kullum yana makaranta wannan shine da abu to da rana da wata Allah madaukakin sarki ya saurin ya kore mana su da'i bai duk lokacin da ya kamata a ce rana ta fito zaka ga ta bullo duk lokacin da ya kamata a ce rana ta fadi zaka ga ta fadi a bisa yanda mu muke gani haka kuma wata ba taba samun lokacin da aka ce yau watan ramadan ya yi ramadan ya ce ya fasa zuwa ba ba taba samun ba ok gobe za a fara ramadan to ba zan zaune ba sai ya wani gurinsa saboda mai al'ada da allah madarka sun tafiya tsora shi a haka a haka yake da lokacin da shekara ta dawo za ka gashi haka duk lokacin da rana ta za ka ganta duk lokacin da dare za ka gashi haka allah madarka sarki ya tsara wannan akan continuous program mun fahimci wannan yawwa wa sakkara lakum al-layla wan nahar Allah ya tabbata sarki haka kuma ya kore muku dare ya kore muku wato kenan kuma yini ya kore muku dare dare ba zai yi tawaye ce ya fasa ba rana ba za ta yi tawaye ta ce ta fasa ba shi saboda me akwai abin da ake kira taskir shine Allah madaukakin sarki ya kore su har ma Allah yake cewa ku gaya min inda Allah inda Allah alaikum laila sarmadan idan Allah ya sanya daren ya zama har abada yanzu ba dare muke ciki ba shikenan har abada a dare ake ko wazi zo muku da rana ko kuma Allah ya sanya ranan ta zama sarmadan man ilahun ghairillahi wani Allah ne bayan Allah zai zo muku wato gibilele ta sukunu da fili da daren da za ku samu nutsuwa a cikin sa saboda haka daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki ya sa dare ya sa rana waje annan laila libasa ko waje annan nahara ma'ashan da rani da rana yanzu ka zo ka ce ka kara ma da sai ga da matsala kowa ya tafi harkarsa amma da daddare kowa ya nutsu saboda haka Allah madaukakin sarki duk wannan tsarin sa ne kuma tun kafin a yi mu ya riga ya tsara irin wannan abu ba wai yanzu zai aka gano wannan abun ba to mu je malam wa atakum wa atakum min كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ce wa ata min kulli masu alkulu Allah maɗaukakin sarki kuma a hakan ya ba ku duk abin da kuka roƙa min kulli masu altumuhu ya ba ku a nan ya ba ku daga cikin duk abin da kuka roƙa ma'ana duk abin da kuka roƙa ya ba ku wani abu a ciki sadaka yanzu min anan ta zama ta bi'idiyya kenan ko wa ta kun min kulli masu altumuhu duk abin da kuka roƙa ya yi wani abu ya ba ku idan mun ɗauki min ta bi'idiyya kenan idan kuma mun ɗauki min za'ida ce sai ya zama wato kenan wa ataku kullu masaltu duk abin da kuka roƙa Allah ya baku Allah madaukakin sarki ya baku da muka dauke shi a wata kira'a da suke cewa wa ataku min kullin masaltu a cikin ko menene abin da kuka roƙi Allah madaukakin sarki ya baku to wa ataku min kullin masaltu a cikin ko menene abin da kuka roƙa Allah maɗaukakin sarki ya baku za mu iya ɗaukan duka waɗannan salasa ta auju na fasarar wannan zai iya wato kenan tabbatuwa wasu malamai suka ce wannan mafhumul mu- mu- mu- muwafaqa kenan mafhumul mukhalafa shine wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluhu Allah ya ba ku abinda kuka roka ya ba ku abinda ba ku roka ba ma yanzu mun roki Allah ya ba mu rana ka tabbata wanda da Allah ka ba mu rana amma ga tana Allah ya riga ya ba da ita ko Allah madaukakin sarki ga ba mu wata a wata already an riga an an bashi ko ba mu muka roke shi ba Allah ka ba mu dari a dari yana nan ka ba mu damana damana ko ka addu'a ko ka ta addu'a damana za ta zo ta gwargwadon yadda aka riga ka tsara ta sai dai dan kare yana da gaggawa ne saboda abubuwa da yawa wanda ba mu roke shi ba ka go ina cikin heavenly bodies a cikin abubuwan mu namu ne yau da kullum waye ta ba ya yi addu'a Allah ba da kujin sarki muna bukatar ka ba mu iskar da zamu rika shaka eh ko ruwan da za mu sha da sauransu sadaka Allah ya ba ku min kulle ma sa'altumuhu wa ma lam tas'aluhu abinda duk kuka roka Allah ya ba ku abin ma da ba ku roka ba wanda shi Allah ya san cewa yana da amfani a gare ku Allah madaukakin sarki ya ba ku shi ma dan haka in ka tsaya kai nazari sai ka ga inda inda uddu ne matallahi in a ce ka kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya yi a gare ka kai dan adam la tu su hawa la ba ku yake diddige su ba a ce daga safe zuwa rana menene wanda yake solli naka ne ɗari bisa ɗari babu taimakon Allah madaukakin sarki a cikin sa tun daga kan rigar da kake sakawa da abincin da kake ci da iskar da kake shaka da lafiyar da kake tare da ita da idon da kake kallo da kunnen da kake ji da shi da hancin da kake shaka da shi da cikinka da kafarka da ko menene kashinka bargon da ke cikin jikinka du menene wanda ke wannan a sakamakon kokarinka ne kawai ina ya ta Allah bata shiga ciki ba solli kai ne responsible for wannan don haka babu abinda wato kenan ina ya ta Allah bata kuke take bata shiga cikin sa ba dangane da lamarin ni'imar da kake cikin ta da haka yace in abin ka kirga ni'imomin Allah madaukakin sarki ne wato kenan ba za ku taba ididdige su ba innal insana lalle shi dan adam la zalumu wallahi mai yawan zalunci da zalumu in an ce insan bi dabi'atihi dabi'an dan adam Allah bai kawo wani kariya ya manna dan adam mai kirki ko dan adam mumini ko dan a plain insan to zaka ga duk abin da zai biyo ba a cikin alqur'ani ba alheri bane domin za ka ga ɗabi'ar ɗan adam kafirci ce sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya abin da haka zaka ce inna insana la zalumun kafar Allah mai yawan ɗan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci ne inna insana la kanut ɗan adam mai ɗabi'a ce wadda take mummuniya ta rashin godiya da kuma haɗama idan masa sharru da zuwa wadda masa alkhairu manu'an ko da ya zo da damiri innahu la farikun fakogo shi dan adam mai yawan alfahari ne mai yawan alfahari ne da kafafa duk inda dan adam ta zo a cikin alkur'ani za ka zin dai plain insan ne fara kafiri ake abin don haka ma wasu suke cewa da aka ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hadman maqdiyan ba da mu'mini akai ba da kafirai ne tunda siyakin da ya tafi din wa yaqulul insanu yako a ya zama mitu la safa ukhraju hayyan don haka insan ake magana akai don wa in minkum illa wariduha ba akan mu'mini take ba saboda ai magana abin ne baya kaɗan za ga inda Allah madaukakin sarki ya magana mu'mini da aljanna da za su shiga da komai da komai amma da yazo kan insan mai kafirci mai mutunci sai yake cewa a ku kafirai wa in minkum illa waridu ha kana ala rabbika hakaman maqdiyan kuma nan lanji na zanziran ta kawo a can ne summa anan ba wato kenan tana aiki ne normal aikin ta na cewa adifa ce ba adifa kuma tare da wato kenan taraki ba sau da aka yi allah da kuma kyanar yace inda lisana la zalumin kafa lalle dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan kuma kafirci ne zalum ai kasratu zulm yana zaluntan kansa yana zaluntan ubangijinsa yana zaluntan waɗanda suke tare da su domin zai iya kautar da mutum akan hanya bayan shi ya kauce zai iya hana mutum bin hanyar allah bayan shi bai bi ta ba da dai sauransu kafarin mai yawan kafirci ne to Allah madaukakin sarki ya kyashe mu don mu jama'a وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام سلام عليكم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني haka ne ومن عصاني فإنك غفور رحيم Allahu akbar Allah madaukakin sarki sarki ya ci gaba da cewa wa qala ibrahim ka tuna ya muhammad ai wa zukur ka tuna ya muhammad ko iz qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim yake cewa rabbi ja'al hadha balada amina Allah ka sanya wannan gari gari ya zama amincike yanzu mu sake dawo wata karɓar shafin kenan ko yanzu tarihin annabi ibrahim ne allah madaukakin sarki yake ba mu a nan annabi ibrahim a matsayinsa na uban annabawa ko uban masu tauhidi duk wani mai tauhidi a gagashin tutar annabi ibrahim yake don haka allah madaukakin sarki yake ba mu labarin sa lokacin da yake cewa yake addu'a yake cewa rabbi da alhazal balada amina allah yana roƙonka wannan gari ka sanya shi ya zama gari amincacce wannan gari ka sanya shi amintacce a baya mun karanta inda Allah yake cewa annabi ya ce rabbi da an haza balagan amina Allah ka sanya wannan guri ya zama gari amintacce amma nan sai ce hazal balada amin wannan garin kafin a gina makka da annabi sallallahu annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ya dauko matarsa Hajara a sakamakon rikici da ya faru tsakaninta da da kishiyarta a wakil zamanta na nasaratu sai ga cewa kuma gashi wanda ta haifi ɗa namiji ita waccan bata haifa ba abinsu da mata ya shiga tsakani bai wata da aka bata ta dai mijinta ya aura kuma yanzu ita ta haifi ɗa ita kuma bata haifa ba kenan ita adda gida in ji malam ibrahim gusauko da haka sai kishi ya abin ta ce ba na son zama da ita ba na son zama da ita to kuma ita wannan saratu sun zanna da annabi ba shekara da shekaru zama kuma irin na amana don mace ta dauki ba baiwa ta baka ta ce ka aura akwai abu na tsakani amma kuma duk da haka ajizanci na dan adam da ta ga ta samu ciki ta haifi kuma ɗa namiji hankalinta sai ya tashi to saboda ya kwantar wata da hankali sai ya ɗauke ta daga inda suke a cikin wato kenan syria ta yanzu ya kawo ta makka mun fahimci wannan to lokacin da suka taho an ce tafiya ce mai nisan gaske amma a rana ɗaya annabi ibrahim ya ɗauko sakar da kumi da ita da ɗanta ya zo ya ajiye a gurin da ya ajiye su a gurin suke da sai addu'a sai tafiya bansa mun fahimci wannan yau sai tafi abunsa bayan ya tafi je annabi ismail ya girma wasu ƙabilin larabawa na kiransu ƙabilin jirgin suka zo su suka samu wato kenan ruwa a gudun suka zauna to shi kenan sai gari ya zama ya zama to annabi ibrahim yanzu ya dawo mun gane sai ne ke cewa to ya zo gari ya tashi da ya zo guri wanda yake babu komai ya ajiye matarsa da ɗansa ya tafi abinsa yanzu kuma ya zo ya samu gari ya ce to allah maɗaukakin sarki iji alhazal balad amin wannan gari allah ka sanya shi ya zama wato kenan amincacce ɗaya kenan na biyu ce wajen nimmi allah ka nisantar da ni in an ce janib me ake nufi ba gefe ba bi janibi ba a gefensa ba allah ka sanya ni in zama gefe wa baniya da ni da ƴaƴana an na abu asnama kan wata kinan mu zama zuwa muna bauta gunki ga inda ake bauta gunki mu kuma ga inda muke hanyar gunki daban hanyar mu daban shi da abin da annabi ibrahim yake ne a nan don haka allah ya amsa addu'ansa an ce ƴaƴan annabi ibrahim na tsatsansa na cikinsa ba su bauta gumaka ba sau da annabi ibrahim ya yi addu'a ya roki allah madaukakin sarki ya nisantar da shi ya nisantar da wato kenan iyalansa gaba da bautan gunki kamar kai kace annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam yana karanta da mutum ashe hakki ne akan mu mu rika addu'a ya yayan mu maimakon mu tsine musu maimakon mu zage su maimakon mu ji haushin su sai mu musu addu'a alkhairi yawa Allah madaukakin sarki komai a hannunsa yake kaga annabi Ibrahim ƴaƴansa addu'a ya musu ko yace Allah da sarki da ni da ƴaƴana ka nisantar da mu kar mu zama muna bauta wato kenan a gunki to amma me dalilin sa yace rabbi ya ubangiji innahunna lalle su gumaka adalan kaseeran minna sun batar da da yawa daga cikin mutane idan kai nazari za ka ga cewa alfa'il huwa Allah Allah shine yake aikata komai amma me yasa Ibrahim ya jingina ga gumaka gunki yana batar da mutum gunki an sassa da gunki an ga tsawon zai ce musu zo kai shirka ba zai ba amma ibrahim ya ce inna kunna lalle su mu kan nan adalan la kaseeran min nas sun fatar da mutane yawan gaske wai aka ce saboda mai saboda su ne sababi saboda su ne sababi na ɗaya kenan na biyu ko ba a jingina wa Allah madaukakin sarki mummunan abu asalin shaidan ne zai sai saboda musu wannan ko amma tun da a zahiri su ake kallo sai annabi ibrahim ya ce su din gumakan sun batar da mutane ma'ana su sun yi sababin batar da mutane wato kenan da yawa kasirin minan nasi dan haka yanzu mutane sun kasu kashi biyu a idan annabi ibrahim alaihi salatu wasallam a fadin duniya faman tabi'ani wanda ya bi ni a matsayina na shugaban masu tauhidi mu tafi mu gudu tare mu tsira tare mu ta Allah madaukakin sarki bayan na humini to wannan fanawa ne wannan nawa ne kawai kenan kaman abinda annabi ibrahim yake faɗa alaihi salatu wassalam shi ne duk wanda ya zama musulmi ya kiyaye tauhidi babu maganar bin gunki ko shirka a cikin lamarinsa shirkar kuma ta kowace irin sifa babu kama annabi ran yana addu'a ne kar a taba shi ko da sauran kurakuran sa ƙanana sai ce wannan nawa ne ai dan a kyale shi da ko yawwa ka zo bakin giyar soja sun dauko wani wani wani wani wani lieutenant sojan ya zace a wannan namu ne sai sai a wuce ka barka ka wuce ko da ko sai abubuwa a dukunkune dai tare da kai zace a wannan namu ne lain mafi fulgo kenan ko yau to kuma haka annabi ibrahim ne alayhi salatu wasallam ke fa man tabi fa man tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni wannan nawa ne kawai a bar mu tafi da shi inda za mu tafi haka ne ba ma sani fa wanda kuma ya saba min fa innaka ghafurur rahim lalle kai Allah mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki kai mai yawan jin kai ne me wannan ibara take nufi wanda ya saba masa a tauhidi ya tafi shirka kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta masa sai malamai suka ce ɗayan biyu na farko ko dai lokacin da annabi ibrahim ya yi wannan magana din ba a fahimtar da shi cewa Allah ba ya gafarta wa shirka ba ai yayi addu'a babansa ba ko wace waga firla abi duk da yace innahu kana min ad-dallin ko amma sai Allah ya ce wa ma kana du'a ibrahim li abihi illa an mu'idatin wa adaha iya fala ma tabayyana ru annahu adu lillahi tabarra'a min addu'an da annabi ibrahim yayi wa babansa Allah ka gafarta wa babana ce ce wa gafir li abi Allah ka gafarta ma babana to bata bayyana masa cewa Allah bai ya gafarta masu shirka ba da wahayi ya zo masa ya fahimci cewa shi yana kai shirka kuma ba za a gafarta masu shirka ba tabarra amin sai ce to shike da sai ba shi lafiya ba shi ba shi ya hako don su ma mutanen nasa da yake ta kokarin ja a jikinsa sai ya ce wanda ya saba min bai da daga furorin Allah ta mai yawan gafara ne sai wannan magana ta faru da annabi Ibrahim ne lokacin bata bayyana masa cewa Allah bai ya gafarta masu shirka ba mun gane wannan ko kuma awabin sassauci so suka ce wai wa man asani wanda ya saba mun abinda annabi ke Ibrahim yake nufi wato kenan wanda ya saba mun ba a shirka ba yana tare da ni sai saba min akan wasu ƙananan abubuwa da ba shirka ba fa innaka ghafurur rahim Allah kai mai gafara ne mai jin kai don haka dai na dada jawo su wato ginan na san dai a jiki ya kokari ya rike su mun bayyana wannan wallahu ta'ala a'lam ta mu je malam ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم مم.
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون Allah akbar annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya ci gaba da cewa rabbana ya ubangijinmu inni askan ni na tsugunar ma'ana na zaunar min zurriyati wani bangare na zuriyata biwajin gaira zizari a kwari wanda ba a shuka kwari ne amma ba ruwan da za a shuka a cikinsa babu babu abin nan ma'anan wannan shine ya saukar da iyalansa a makka kenan yanzu kamar wannan aya ta dada mai da mu baya tarihi lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasallam ya ɗauko matansa saratu ayin hajara a sakamakon rikicin da suke yi da saratu saratu ta kulla mata shi kuma ya amarya ce ya tausaya mata sai ce bari ya dauke ta ya kai ta wani guri malamai hikima suka cewa fi kulli sharrin khairun a cikin duk abin da kake tsammani ya same ka na sharri in kai nazari a hakala akwai kai alhairi saboda haka waɗanda suke da ilimi sosai suna wanda duk lokacin da sharri ya same su sai su yi kokari su gane menene alkhairin ko da za su iya extracting a cikin wannan sharrin su zama sun abin nan da aka yanzu kishiya ta maza mata kuma mijin ya yi mawafaka zai ce ɗauke ta kai ta wani guri kuma ya je ya ajiye ta ya kuma barta haka akwai matsala a nan tana zana a cikin gidanta da mijinta har sun haifi ɗa ɗa kuma ɗan jariri amma ya ɗauke ta ya tafo da ita ya kawo ta jeji babu gida babu jama'a babu kowa kuma wurin tsakanin dutse da dutse kuma wurin babu ko- ko- ko ruwan sha ba babu aka ce annabi ibrahim a.s. haka dai kawo su da ruwa da dabino ya zo ya ajiye su a gurin kawai ya juya ya tafiyarsa hankalinta ya tashi da ya juya zai tafi sai ta je ta kama shi bawan allah ya za ka zo ka ajiye ma a nan gurin ka tafi ka bar mu da ne da wannan yaran wannan dan karamin buhun na dabino mai zai mana wannan dan ruwan in ya kare ya za mu yi hankalin ta ya tashi ya ce ki kwantar da hankali ki ba wani damuwa ya tafi ta sake bin sa ya za mu sai sai da suka kawo uku sai ta ce masa daga karshe Allahu amaraka bi hada Allah madaukakin sarki ne yace kaman haka sai ya ce mata na'am sai ta ce izan wala yudayin in ko haka ne tabbas Allah ba zai tozarta mu ji ta abin kallon ki a hanya to da haka sai ta dawo ta zauna a gurin ɗanta da ɗan ruwanta da ɗan dabinanta annabi ibrahim da ya shiga bayan wasu bishiyoyi shine sai ya tsaya sai addu'a yake faɗan wannan magana ya ce rabbi ya ubangiji inni askantu min zuriyati bi wadin ghairi bi zar'i ya allah na ɗauko wani bangare da yace min zuriyati ai ba'ad min zuriyati min litabi'idiyya huna kenan ko na ɗauko wani sashi na zuriyata na zo na ajiye su amma inda na ajiye su nan fa wadi mai gaira zizara'i kwari ne babu shuka a cikinsa ba ruwa babu komai amma fa inda baitikal muharram nan gabe gama nan gurin wato kenan ɗakin ka wanda ke mai alfarma kenan Allah ya sanar da shi a nan ɗakin Allah mai alfarma yake na asali wanda mala'iku suka gina ɗakin ka abu na farko kafin ruwan tufa da ya zo ya rushe komai wanda wasu malamai suka cewa shi ne aka ɗauke shi aka mai da shi sama ta bakwai aka sa masa suna baitul ma'amur wanda mala'iku dubu saba'in suke zuwa su yi ibada kullum in sun tabbata za su dawo wasu har duniya ta nade saboda haka ya ce nan gurin ɗakin ka wanda ke mai alfarma saboda haka annabi ibrahim ya ajiye ta sai ya tafi abinsa mun gane amma ya yi musu addu'a ya kuma jona su da ubangiji Allah madaukakin sarki kaga kenan ba kiyayya bane saboda ba kullun ne kake ganewa ta hanyar zahiri hakika ba hakika tana bayyana a lokacin ta bayyana amma Allah madaukakin sarki ya sa mata ilimi sace Allah ne yace kai mana haka yace eh sace ce idan lan yudayin akwai abin da kike kira istislam sai kawai ta miƙa wuya don haka sai ta da ruwan su ya kare dan yana kuka ta tafi dutsen safa ta hau ko za ta hangi mutum ba ta gani ba ta dawo da ta sauko ka san mai saukowa akan tudu gangare gudu gudu gudu da haka yake yi amma da ta sauka kasa baɗin lusin sai zama za ta tafiya normal tafiya sannan da za ta hau kan dutse na gaba dutsen marwa sai ta ɗan yi yunkuri sosai ta hau to da in kana hawa sama dole kana buƙatar additional energy wanda zai ɗaga ka saboda yanzu wani aiki kake extra aiki kake akan normal tafiya haka ta je ta ta hau kan bata ga kowa ba ta dawo ta yi wani normal tafiya ta tsakiya ta zo ta hau kan haka na sai da ta yi shauki bakwai duk tana tsammanin za ta ga komai Allah madaukakin sarki a kodin relo kusa da ɗan yadda wana mata rijiya ruwan zanzan ya fito ta tafi a guje ta ga ruwa yana gudu yana gudu maza maza ta ɗebo jaka tana ɗiba tana ɗiba malaman tarihi suka ce wannan ɗiban da ta yi nan ya shi ya takaita gudun ruwan a wurin da ta bar shi in ya dinga tafiya ba musan inda zai tsaya a duniyan nan ba amma ba za ta iya haƙuri ba ko gashi dai ƙwaƙwagwa yake kar ya ƙare to saboda haka wannan shine ya zama ruwan zanzan kuma albarkacin wato kenan wannan zaman da ta yi a gurin muka samu ibadar aikin hajji safa da marwa da shan ruwan zanzan da kuma wato kenan duk albarkacin abubuwan da muka samu a dalilin aikin hajji yanzu kishiya ba ne da gobe ba ne ta ba fi kulli sharrin ko dakil kulli sharrin khairun sai zama mata ya zama da alkhairi har duniya ta nade duk mutumin da ya safa da marwa ko ya tsawafi tana da lada kenan ko akalla dai safa da marwa ko ya sha ruwan zanzan tana da kwamishin kuma Allah ya zama da ɗanta wata kenan annabin Allah sannan wannan ruwan da ya zo shi tunda yana kwalala automatically ciyawa za ta so tsuntsaye suna zuwa kabilar jirgin suna yawa da dabbobinsu da rakumansu da tumakinsu sai suka ga wani tsuntsu wanda sun san tsuntsun baya zama sai a gurin ruwa suka ce tun zama ga wani akwai ruwa a kusa suna yawo suna yawo suka zo su guri sai ta ce musu na faɗa da lakun tulma wannan ruwa na ne fakar ku taba suka ce a hannu ruwa mene ne me za ki da ruwa haka ke ke ɗaya ta ce a ruwa na ne da ya kan anan kuka zo ka same ni wuri na ne ruwa na ne za ce baiwar Allah yi kwantar da hankali ki mu za mu zauna a nan gurin dan dai ke da ɗaya ki za mu ɗauki da me ci da ku to haka suka zauna a nan gurin suka gina gari makka ta tashi har annabi ismail alaihi salatu wasalam ya girma annabi ibrahim bai dawo ba har ya aure suka ba shi ya ya tafi farauta suke na sai annabi ibrahim ya zo a lokacin nan hajara ta rasu ya shigo cikin ya bincike gari ga gari yin nan ne wannan adon ce rabbi da alhazal wa da amina wannan gari Allah kasan ya ce zama amintacce ya shiga gari ina sama'ila bari mu kuma da Hausa aka ce aga gidansa ne ya je gidan ya samu matarsa ina yake ta ce masa ya tafi farauta suka je su yi kwana biyu uku su kawo abin da za su kawo su sayar abin da su sayar sai wani abinci ya ce to to yaya rayuwar taku ta ce gaba nan da ya haƙuri kawai ake wallahi babu kanta babu kaza babu kaza babu kaza da nuna kwamfilin sai ce allah sarki to shi kenan idan ya dawo ki ce masa dattijo kaza ya zo shi amma ya ce masa da allah ya canja kofar gidansa ƙyauren bai yi ba ya dawo ta ce masa gashi gashi gashi gashi dan dama da ya zo shi zai ji a jikinsa kamar wani abu ya faru ya ce akwai wanda ya zo ne ta ce wani dattijo mai kama kaza ya ce abi ai babana ne kun ga fitan yana lude amma sai ce babansa ne me ya faru ya ce ai ya ce maka canja kofar gidan ka ya ce to ai ke ce alhiki bi ahli take da sai sallame ta kawai kaga ai masu biyayya kenan ko ke ce kuma ya ce in sake ki ne Allah ya kiyaye hanya ta tafiya a wata bai dawo ba sai wani lokaci ya dawo ya sake samun ismail ya tafi wato kinan farauta ya zo ya tambayi matar ita kuma sai ta yi yabon alkhairi amma ba lokacin babu abinci a gidan da karar faru ta samu ta saba masa ya kuke rayuwa su ce wallahi kai alhamdulillah ai ba Allah mai kokari kaza kaza kaza mai abincin ku nama ita ma wacce din haka ta ce mai abincin ku ta ce nama ne kawai sai ruwa nama ne sai ruwa ta ce to Allah muku albarka a cikin wato kenan abin da kuke ci din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da a lokacin akwai su gero dawa su shinkafa da annabi ran sai ya addu'a amma sai addu'a naman garin da kuma wato kenan eh, dabino ai ruwan zanzan don haka ke cewa ruwan zanzan da nama wayan abubuwa biyu in ba a makka ba ne ba za ka iya rayuwa a kansu ba amma in a makka ne lahiya lau ne kullum za ka ci nama ka sha ruwa za ka iya rayuwa a haka musamman ma wata kenan ruwan zanzan mun bayanci wannan har sai daga baya annabi ibrahim ya sake dawowa da ya dawo ya samu isma'il nan karo na uku ya ce masa to allah maɗaukaki sarki ya umarce mu mu gina masa ɗaki a wannan gurin wanda ya rafawa ibrahim alkawai da mina baito isma'il rabbana taqabbal minna suka zo suka sa foundation suka gina wa cikin ɗakin ka'aba a wannan lokacin bambanci wannan lokacin kuma gari ya zama gari jama'a kuma ta riga ta taru kabila sun saru shi ma Ibrahim- ismail din ya yi yaya zuriya ta ta fara yatsuwa kaga yanzu automatically ismail wani yare ne shikenan waɗanda rumawa da suka zaje larabawa ne shi kuma tun yana shan nono don haka da wani yare zai tashi da larabci don haka shi ba larabe ne kenan ko yanzu uwa ya bi ko uba tunda ubansa da annabi ibrahim ne annabi ibrahim kuma hebru ne amma kuma da larabci ya tashi don haka ta nan ne zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi daga annabi isma'il haka kenan annabi isma'il jika ne na annabi ibrahim yawa don haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma jika ne na annabi ibrahim amma kun kage da Allah ya tara ya je canja abun sai Allah dauko sadakarsa sai ba wa larabawa saboda haka Allah sai ya dauka su wato kenan a dalilin wannan to sau da aka yi cewa a lokacin da ya zo ya ajiye wani mata yi cewa rabbi rabbana inni askantu min zuriyati bi gairwa bi wani gare zai Allah na kawo wani bangare na iyalai na na ajiye a wannan farin da ba shi da wato kenan shuka a cikinsa inda da hebru da hebru yawa da hebru suke yi da hebrew suke yi ai automatically sai ya koyi wani abu na hebrew a gurin uwar tasa ya wato shi da yayi yawa inda bai takal haram nan gaba gidanka ɗakinka mai alfarma rabbana lil qimus salata ya ubangiji ba na yi haka dan na washe ta ba ko na washe ɗanta ba ba na yi haka dan na takura musu ba ko don wani wata manufa ba hatta furejar da take faruwa tsakanin wannan na yi amfani da wannan daman ne na ɗauko ta na kawo ta liyuki musalata don wata kenan su sai da sallah da haka yanzu lamu ta zama menene kenan lamu kai ko lamu kai ai likai yuki musalata na kawo su nan ne don su sai da sallah don haka priority number one a garin makka sallah ce har kwanan gobe mutanen makka sun fifici sauran gudan mutane a kan wato kenan tsaye da sallah babu abin da suka fifita shi wato kenan akan tsaye da sallah shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim alaihi salatu sai ce don su tsaye da sallah amma me yasa annabi ibrahim alaihi salatu wasallam target din su na farko ya zama shine sallah kun lura da mutanen makka me suke yanzu Allah madaukakin sarki ya ba su arziki mai girman gaske babu yunwa babu matsala babu ci gaba irin wanda ba su samu ba amma babban aikinsu shi ne sallah don haka duk wanda ya shagaltu da tsaye da sallah allah maɗaukakin sarki zai ba shi arziki fiye da yadda yake tsammani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira ya aba huraira ko ya ce ya kai abu huraira mur ahalaka bis salati fa inna allaha yatika bir rizqi ka umarci iyalanka da kokarin tsaye da sallah wallahi Allah zai zo maka da arziki ta yadda baka tsammani ta yadda baka tsammani sai ka tsaye da sallah kuma tsaye da sallah na kai ta kalisa lillahi dan bautawa Allah barkaki sarki Allah barkaki sarki zai baka wato kenan arziki ta inda baka tsammani mun fahimci wannan yawa da yake mu malikawa ne malaman malikiya suka ce kar mutum ya yi amfani da wannan damar annabi ibrahim ya ɗauko matarsa ya za aje ta a jeji da ɗanta ya tafiya bata shi yanzu ya ɗauki matarsa da 'ya'yansa ya kai su cikin wani wurin da zai sa su a cikin halakar da bai nema musu maslaha ba kar mutum ya amfani da wannan damar sau da wasu daga cikin malamai musamman mutu sauwa suna ganin can hakan din ba matsala amma aka ce sau to fe menene dalilin ku da ba za a yi ba ga annabi ibrahim alayhi salatu wasallam ya yi ko sai suka ce dalilin ku shine na na hajara da ta tambaye ta ce allahu amaraka bi hadha yace eh Allah ne ya umarce ka da wannan ce eh to kai yanzu ba Allah ne zai umarce ka ba to dan me za ka yi shi annabi ibrahim yana da hujja ko yau to Allah madaukakin sarki ya ya umarce shi da wannan to da ka yace dan su tsaye da sallah inda bai ta kalmar haram dan haka faj'al Allah ka sanya afidatan minan nasi zukata ta mutane afidatan minan nasi ka sanya zukatan mutane ta hawi ilayhim ta karkato zuwa wata kenan gare su a nan malamin tafsirin suka ce da annabi ibrahim ya cire min ya ce faji al'adidatan nasi bai ce minan nasi ba da yahudawa da nasara da majusu da kowa ya sai sun ji aikin hajji kowa da kowa sai ya ji aikin hajji tunda Allah madaukakin sarki an sa wannan addu'a ta sa da ce rabbi faj'al afidatan nas tahwi ilaihim Allah ka sanya zuciyar mutane ta yi kansu to duk mutanen duniya Allah ko shekara sai su je wannan gurin wasu sun bukaci su je su zauna a gurin amma sai ya ce minan nasi wasu zukata ta waɗansu mutane min littabi idiya kenan a nan kenan don haka a nan sai suka ce hikimar da annabi ibrahim ya shi ne ya ja iyaka nasa nasa ne tun da da ya ce fa man tabi'ani fa innahu minni umar nasani kuma yana can ko to fa man tabi'ani din ne yake su ne min din anan yau da haka musulmi suka takaita da zuwa aikin haji wato kenan kowace shekara amma da annabi ibrahim ya yi idlakin wannan addu'a wato kenan da ta shafi mutanen duniya gaba da rabi jihar afida ta mina nasu tahawi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati Allah ka arzuta su da ƴaƴan bishiya ka arzuta su da ƴaƴan bishiya mun ga a bayan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da akwai wato kenan habbu gina kwayoyi gero dawa shinkafa acca mai da sauransu a gurin da annabi ibrahim ya sa addu'a amma duk da haka addu'an da annabi ibrahim ya yi ta sa garin ya zama mai albarka babu dare ba rana da zaka ji cikin garin makka har ma da kewayen makka ka rasa wato kenan 'ya'yan bishiya kullum ba sa shuka amma za ka samu ayaba ɗanya mai kyau lemo mai kyau inabi mai kyau tuffa mai kyau ko me za ka sami shi fresh sai na ake kawo shi sai na ake kawo shi Allahu a'lam malaman tafsiri suka ce dalilin wannan addu'a sai Allah ya sa albarka a da'ifa sai ta zama tana noma duk abin da mutane za su amfana sai zama wasu gurare to yanzu ka ga matsalar maka ta fi karfin noman ɗa'ifa kadai don haka abin duniya gaba ɗaya babu inda ba a kawo musu abinci kuma ɗanyen abinci allah madaukakin sarki yake kawo musu ta haka annabi sarrasu annabi ibrahim alaihi sarrasu ya musu addu'a kuma allah madaukakin sarki ya ansa musu la'allahum yashkurun na allah ko za su yi wata kenan shukura ma allah madaukakin sarki wata kenan akan lamuransu kafin mu tsallaka nan akwai abin da ya kamata mu fahimta dangane da wannan ruwan zanzan din tun da mara ajal Allah sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma'u zamzam lima shiribala ruwan zanzam ko wato kenan yana amfanin duk abin da aka sha shi wato kenan da nufin sa idan mutum ya sha ruwan zanzam da wata manufa to Allah madaukakin sarki zai biya masa wannan bukatar wannan kuma gwargwadon imanin mutum da wannan magana ta annabi wato gina sallallahu alaihi wasallam don haka wasu daga cikin bayan allah suka ɗauke shi a matsayin magani na asali aka ce duk wanda ya sha shi a matsayin magani zai zama wato kenan magani duk wanda ya sha shi akan wata manufa wato kenan zai zama masa wato kenan abin nan daga cikin sahabbai a cikin wanda suke cewa abu zarar gifari allah madaukakin sarki yadda da shi ya kasance ya yi tafiya ta kai ta kwana talatin daga makka zuwa inda annabi ibrahim ya ɗauko wannan bayar allah ya kawo ba abincin da yake ci a wancan lokaci sai ruwan zanzan kaɗai ruwan zanzan tafiya zai ta kai ta kwana talatin abu zarri kun san su sahabbai sun yarda da maganar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yadda kuma na har abada cikin tsakiyar zuciyarsu da haka ya tafiya da aka yi ta kwana talatin ya ce ma kana li da amin illa ma'u zanzan wallahi ba da abincin da nake ci sai ruwan zanzan ruwan zanzan kawai yake sha ya ce kuma abin da ya bani mamaki fasamintu na sai na zama na yi kiba na yi kiba hatta ta kasartu uka ne har sai da wato kenan nan ciki na dinnan ya fara irin damara damaran nan kasa in kiba ta yawa goro goro kuma ruwa yake sha ya dauke shi a matsayin abinci Allah madaukakin sarki sai ba shi a cikin a matsayin abinci kenan sannan imam darar kudi ne ya ruwa ya game da muka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zanzan lima bala ruwan zanzan yana amfanin duk abin da wato kenan aka shashi saboda haka in ka shashi don neman cuta a ceto daga wata cuta Allah madaukakin sarki shafaka Allah zai zai baka lafiya a kansa wa in sharabtahu idan ka sha ruwan zanzan saboda yunwa to Allah madaukakin sarki zai kosar da kai wa in sharata li qad'i zama'ik in ka sha dan yanke kishirwa kishirwa ta dame ka kasha Allah madaukakin sarki zai wato kenan yanke maka abin kai ko menene ka sha wato kenan Allah madaukakin sarki zai baka maganin sa zai maka maganin sa a dalilin shan ruwan zanzan don haka ake ce masa wato kenan ruwan zanzan huzmat jibril wa sufiya isma'il jibril da kansa ya zo ya buga kasa ruwan ya fito kuma dan a shahid da annabi isma'il to kaga wannan ruwa ne wanda yake wato kenan mai albarka a yau riwaya har yanzu cewa ikrima ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa ya ruwaito daga abdullahi dan abbas ce abdullahi dan abbas idan zai sha ruwan zanzan sai ka ji na cewa allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'i da wannan addu'a abdullahi dan abba in zai sha da yake kasan malami ne su kuma malamai yawanci duk harkar ilimin da shi dan damu su Allah ina roƙon ka ilimi mai yalwace babu inda za a zana tasiri wa gajanci abdullahi dan abbas ya ce kaza ba to da zai sha ruwan zanzan addu'a da yake kenan Allah mai ya saluka ilman wasiya Allah ina roƙon ka ilimi nafiya wanda ke mai amfani wa rizqan wasiyan da arziki abdullahi dan abbas suka ce kafin ya mutu jikoki sai da aka bashi wajen ɗari. wa shafa'a min kulli da'in sannan ina roƙonka waraka daga kowace irin cuta Allah madaukaki sake a dalilin wannan sai ya sha ruwan zanzan da wannan niyya don haka Allah madaukaki sake tara masa wato kenan abin nan ibn arabi yake cewa wa hadha wajudun fihi ila yawm al-qiyama wannan har duniya ta nade ruwan zanzan yana da wannan yana da wannan sirrin liman sahad niyyatuhu ga duk wanda niyyarsa ta zama mai kyau dangane da shan ruwan zanzan da zai yi mun gane wannan yawwa wasalimat dawiyatu ya zama zuciyarsa ta miku zuwa ganin walam yakun bihi mukazziban bai dauki abin a matsayin ƙarya ba wala ya shirabu mujarrabin bai kuma shawai dan ya gwada ya gani ba a kawai ya dauka kai tsaye zai yi duk wanda yake da wannan a cikin zuciyarsa in ya dauki ranzon zai sha akan ko menene kowace irin bukata ne Allah zai masa a cikin addawa wadda ibn al-qayyim al-jawziya ya ba da magana wasu matakin bayan Allah wadda da cikin manyan manyan malamai bayan Allah na da can duk matsalar da ta same su tunda ba zanzan a kusan su kaga ba kowa yake maka yake da abin nan ba musamman a wancan lokacin kuma da daukan zanzan din ma matsala ne sai su karanta fatiha wannan suratul fatiha da muka ga ita ce maganin komai a rayuwarsu in bagin ciki ne ita ce in cuta ce ita ce in menene ko su sa ruwa su sha ko su toba ko su sha ba ko menene amma tsabar imaninsu da wannan hakan nan a zamanin annabi sallallahu alaihi ba akwai wanda kunama ta harbe shi ba ya haukace ma mutane sarkin gari wani sahabi ya zo karanta masa fatiha ya shafa shi ke na take warke ka annabu shi kamin ikali kama an sake shi a cikin tarko kama ka daure mutum na da bai mai ka sai ce ya zama fure take kawai to saboda haka shi ma ruwan zanzan din wato hakan nan fa inna laha ma mutawakkilin domin duk wanda ya tawakkali ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki wato kinan yana tare da shi amma wani zaka yi ne dan ka gwada ba lalle ne ta ci ba sannan abu abdullahi muhammad bin ali a tirmidhi yake ba da labari cewa da kaltu dawafa fi lailatin zalma na shiga zan yi dawafi a dare mai duhu da daddare cikin dare yaje zai yi dawafi a ɗakin ka'aba kenan ko fa ka zane min albauli ma shagala ne ina cikin dawafin nan sai fitsari ya kama ni sosai ya takura min faj'altu a tasir hatta adani na dinga matsewa na dinga matsewa har sai da abin ya faru takura min yana cutar da ni wakiftu in karatu min almasjidi an ata'a ba'da tilkal qida na ji tsoron in nace sai na fito daga cikin masallacin da ta har ban daki na wancan lokacin su yace zan yi ta taka mutane cikin dare ne ga duhu kuma lokacin aikin hajji ne don haka ɗakin ka'aba ya ɗauki jama'a cincirin da kuma kowa ya kwanta mutane suna ta bacci baya iya kallon gabansa sau da aka yi na dinga taka mutane kenan akan ya taka mutane sai ya haƙura ya riƙe wato kenan wannan fitsari don haka ya ce fada kaltu zamzam sai na matsa na matsa na shiga kofar da ake shan ruwan zanzan shi kenan sai na sha ruwan zanzan din nan tun da na sha shi ba za haɓa an ni ila sabahi har gari ya kuma sake jin misali ba ruwan zanzan ya sha don ya maganin misali allah wadda kuki zaki ya ka ya ce na ta sha ne ta sha ne ta sha ta sha kawai sai allah ya faɗa kuki zaki ya ba ga masa maganin wata kenan wannan kusarin hakan nan wata kenan kusarin ya rike shi sau da ma'u zanzan lima shi riba lamu haka ne barin faɗi experiences guda biyu akan ruwan zanzan wanda ni na gani da ido na ko kuma na shaida zama shaida 2007 lokacin allah ya kaddara zai je maka sarki na alhaji hussein dan dattawa yana da ransa za ko ya tafi na je zanzan in ka je ka abinda za ka kawo kawai zanzan da ke so ka kawo ya ce alhaji zanzan kuma ya ce eh ya ce faru ya ce wallahi kaya ne ko ice ne ya shiga hannuna nan sai ya warke a haka don haka yana ciki shi ya rasa bai je an fitar da shi ba yana damunsa yana damunsa yana damunsa ya dauki shekara da shekaru a cikin hannu kuma yana nan kuma yana damunsa har sai ran da ya je samu ruwan zanzan ya ce zai sha ruwan zanzan allah ka min maganin wannan abin ya ce wallahi yana shan zanzan wannan baki da baki ke gyara yana shan zanzan ɗinan da wani niyyar washe gari sai nan guri ya yi ruwa da ya matsa zuwa al'azar ya haka kawai ya gabin abu ya fito sai gawa abin ya fito ma'u zanzan limashi ribala limashi ribala akwai makwabci siran sabiyu akwai makwabci na wanda muke department daya a nan azare yace da ya je maka ya ɗauki ruwan zanzan sha sai ya ce allah ɓalo-ɓalo ce allah ban da hawan jini ban da ciwon suga eh limamu da na kwalaji yanzu haka bala ibrahim kabir rasar da yawa daga cikin mutane sun san shi har ya zuwa yanzu nan akwai lokacin da mashin ya buge shi ya karya shi a nan a bakin kasuwa amma har ya zuwa yanzu nan mutumin nan duk lokacin da aka gwada shi ba za ka ji an ce shuga ko hawa jini ba yana nan da ransa lafiyarsa kalau ba wa zanzan liba shi riba rabu saboda haka ruwan zanzan daga cikin albarkar annabi ismail da albarkarwa mahaifiyarsa da ke lokacin sharin khairun ko yawwa saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata wata kenan ma'abin na tun ja'ala ramadan lokacin to alhamdulillah za mu dakata nan insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikata ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gane da mu kuskuren Allah madaukakin sarki muna roƙonka ya yafe muna